والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mai kusurciya kawo muna ranar ta Laraba a yaro kan Zulka'ada, hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. Kalandar Nasara shi ma ɗaya ga watan shida watan Jun dubu biyu da ashirin da biyu. Kamar yadda aka saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu wannan littafi mai albarka na Tuhfatul Mawlud bi ahkamil Mawlud na babban malami Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. malami ne da Allah ya wa rasuwa a hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan kuma shi ne darasi na tamanin da hudu a jerin biyar darussan da ke cikin wannan littafi malam na mana bayani a wannan baji cikin na goma sha bakwai kan matakai da ɗan adam kan ratsa tun daga awoyi ko kwanaki ko watannin zaman cikin mahaifiya har zuwa sakamako ko masaukin da ya dace da sakamakon da mutum ya zai da shi lahira ko tabbata aljanna kuma muna fatar Allah ya sa nan ne matabbatar mu ko kuma kuma Allah shi yayi waɗannan matakai su ne malam yake bi sai kuma abin da ke da alaka ko kan iya bijirowa ko kuma musulmi na da buƙatuwar ya san shi a daidai waɗannan matakai da ɗan adam kan bi tun daga ciki har zuwa ranar alkiyama ko har zuwa matabbata to za mu tashi wani kauci da yake faslun ga wani fasalin kuma yace wa kada za'ama qa'ifatun wani tashi sirriya mun ce za'ama yin tsammanin abu mutum yayi wani abu wanda bai da tabbas زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا waɗanda suka kafircewa Allah sun je sirriya cewa ko sun mutu Allah ba zai tashe su ba a gaban shi kul bala wa rabbi la tub'atunna kum alam kum la tunabbu'unna bima amiltum wa dhalika al-qayyim wallahi sai an tashe ku kuma sai an tambaye ku to wani tashi sirriya mimman takallama fi khalqil insani sashi daga ina daga cikin waɗanda suka yi magana game da halittar mutum ya zama da ba shi ne ya fara ba kuma ba shi ne ya ɗauki irin wannan tsadan ba akwai da suka saba mashi ba to daga cikin waɗanda suka yi magana akan matakai na halittar ɗan adam ko da likitoci fanni ne mai zaman kanshi za ka samu wani ya zo ya kware a human develop yadda ɗan adam ko yadda ɗan kayi ke girma a karatu na zamani a karatu na likitanci zai iya zama farfesu a kai da sauransu wanda a marigayi a cikin bakar abdullahi da abu zai allah ya mai rahama a cikin littafin shi sanurihim a yatin yatin afafi ya tattauna kan wannan kariyar kuma ta zama sila ta musuluntar wani farfesan human develop daga ina kasar canada da turai inda aka gayyace shi a biya aka ce ya yi ya gabatar da lacca tun kafin ya zo an faɗa mashi jirgi aka tura ya ɗauko shi aka ba shi wurin zama mai kyau da abinci mai kyau ya huta an faɗa mashi tafafin da zai lacca a kai yaya ɗan adam a cikin mahaifiya yake girma amma an ga irin tasu ta likitoci ya ko shiryo takarda ne kyau malam farfesa ne ya haura shekara talatin da farfesoshi suraka a Canada a duk duniya ta ce a kira ƙwararrun iman da balabdo da a shi ya sa ma sauƙiya ta ɗauko shi saboda shi hujja ne ya zo ya gabatar da lakcar shi ya jawaban shi sai da ya gama sai aka karanto mishi hadisi na hudu inna ahadakum yujma wa khalqu fi batni ummi ya ka bashi english version na hadisi aka ce Allah ka duba wannan in an dawo break sai mu ji comment din da za ka yi da ya dawo ya duba ya duba ya ce wani likita ne wannan bayanin gashi ban zai shi ba sana'adar da giri miliyoyin manzo Allah ne ta wata jami'a ya karanta likitanci aka ce ko rubutu ma bai iya ba a ina ya rayu a makka shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ya ce a kawo mai ire-iren aka nemo aka haɗa mai da ayoyi kai bai bar riyar rufe da musulunta musulunta kawai yi ya ce wannan bayanin da ya yi sai da ya shekara sama da ashirin kafin ya gano shi kuma da ya karanta na shi ya fahimci na shi na wannan ya ci a kan na shi da aka shekara ashirin aka yi gurgula to kaga matsala ce wadda wani ba zai zo kawai ya tsoma baki ya ce ba haka bane a kallama maki da mutum a shi dai ya ce a'a farfesu ko an zama farfesu akwai karin karan a daidai a tsara shi manzo Allah sallama wahayi ya ke mashi to yace wasu daga cikin waɗanda suka yi magana game da yadda ɗan adam ke girma sun riya cewa annahu inna ma yusa sam'a wal basar wai shi ɗan adam ana ba shi ji ne kuma ana ba shi gani ne ba a da wiladati bayan an haife shi wannan matsala ce da an tattauna misali abin tambayar shi ne wai lokacin da ɗan tayi ke ciki ko da ana awa ɗaya ko kwana ɗaya a haife shi yana ci kunnin shi kunnin shi na amfani idan shi na amfani shi ne wasu malamai suka ce ai kwata-kwata baya ci kuma kwata-kwata baya gani to kuma sun kafa hujja sai dai malam ibnu qayyim ya musu ta'aliki ko istijarai suka ce wa khurujihi bayan haihuwar shi bayan fitowar shi daga ciki in batsin ummihi bayan fitar shi daga cikin mahaifiyar shi to daga nan ne sai kullin shi sai ya fara mashi amfani sai ya fara shi idan shi sai ya fara mashi amfani sai ya fara gani suka ce dalilin su shine malaka wahdata bi qawlihi ta'ala waɗannan malamai sun kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul nahl da ta mu dauki sarki yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikunan mahaifanku iyaye mata la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba ba wanda aka haife shi da tebin ko tsibirin fasaha kowa haka aka haife shi da kasan zaka so sabuwar kwamfuta ba na ce za ka je shago ka sai sabuwar kwamfuta kana siye ka daga ka kunna ka fara danne danne ba komai program wace ce wace ce duk sai an sa ba ka dan adam ya zo empty empty ya zo yasa aka ce in mutum ba imani gare shi sai alfahari da abin da ya sani daga baya to daga wani aibata wani da jahilci musamman kila shi ilimin shi na boko ne sai kuma ya aibata wani masanin addini da jahilcin boko da wannan ko a jahilan murakkabi to da wannan bokon da ka suka kai duk daga baya kai ta sannan da ka zo fita haka za ka koma emci ba za ta bi ka ba dan kai ma ba za ka zo a tashi gaban Allah ana farrar buka kana kawo komula ba ka san ka kuncewa kanka zane a kasuwa haka za ka wuce ka bari kwalayen kuma dama sai ka ba za ka ƙara amfani ba in ba a kudanci ba ko in kudu ne sai a yayi motsi mu ce canjin of ne change of ne an je jarida a buga shi kenan sai ya ɗauko sai a gan shi kawai ba a san shi da tarihin karatu ba ga shi yana takarar bc a jami'a kowa ya san bara an ta wata rigima a kudanci an kama wani malamin jami'a yana neman farfeso ne amma tarihi ya nuna bai gama sakandare ba ya aka yi takardun ɗan uwan shi ne ya je canza suna ya yi ɗare-ɗare ya samu karantarwa a jami'a daga nan ya dora da promotion shine daga baya takwas to kuma irin wannan su su ya fi sau shurin mataki munan ne ake jin tsoron Allah saboda mu mun yadda gidajen biyu ne akwai kanan farko wadda ba komai bace da kuma ta ƙarshe to in ka ga mutum da wani abu na ilimi ko wani abu na fasaha ko wani abu na hikima ko wani abu na sana'a duka daga baya ya koya yasa aka ce ba a alfahari ba alfahari la tafra shine Allah ce la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida haji mahallu shahid din shikenan sai Allah ya sanya muku ji wal absara da gani wal afida da zuciya la'allakum tashkuruna ko mai yiwa za ku gode wa Allah bisa wannan ni'ima babban abin da suka kafa hujja da shi a ayar shine wa ja'ala lakum as-sam'a kenan akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a saboda da ji da gani suna ɗaya daga cikin alhawasul kham akwai dan su gabbai guda biyar wanda duk wani abu da zaka sani a duniyar nan ko dai da duka biyar din ko kuma da ɗaya daga cikin biyar din ina ke ce masa alhawasul kham wanda su ne kafofi na samun ilimi dabara fasaha kwarewa karɓar sako da fitar da sako da su ne kaga suka ce akwai gani akwai ji akwai shaƙa akwai ɗanɗano akwai alhissu ko a shine a taɓa ka yanzu da za a zuwa ce za mu fita nan an ɗauke wuta gari ya yi duhu za ga mutane na ta sa hannu suna taɓa takalmansu kana taba naka za ka gane amma da za ka sa kafa ba za ka gane ba kai ta neman takalminka da kafa za ka yi ta wuce shi baka san shi ba ne saboda ita kafa ba a sa mata wannan sinadarin da za ka iya ganowa ba to za ka ana samun ilimi ko kuma yanzu a zo a ce ga wasu abubuwa an ajiye in ka taba mai sanyi sai ka gane mai sanyi ne shu'ur kenan ko kuma kana tsaye ka ji wani wani abu mai dan sanyi sanyi yana za ka fara ko maciji ne in mutum ne ka danda ta cewa hannun mun wane ne in wani abu mai tsaye tsaye ne ka ce menene yake suka ta to duka wannan su ne hanyoyi guda biyar na samun ilimi to sai suka ce to tunda Allah ce da ta adamu da shay'a kenan dan adam yana ciki waɗancan ababen ba sa amfani shi yasa sai ce wa ja'ala sai kuma ya sanya bayan an haife su ya sa musu ji da gani da zuciya ko mai yiwuwa za su gode mala yace wahtajja masu wannan fahimta sun kafa hujja bi annahu fi batnil ummi la yara shay'a dan adam a cikin mahaifiya baya ganin komai wala yasma'u sauta kuma baya jin kowane irin sauti ko mai tsawa ko mai kara babu abin da yake ji da haka falam yakul da yake tsa'i sam'a wal basara hunaka fa'ida to tunda ko haka ne babu wata fa'ida da dan adam zai samu in ma an ba shi ji da gani a cikin mahaifiya to kuma tunda Allah ya san ba wata fa'ida shi yasa sai bai bayar ba kenan kamar suna so ce tunda ji da gani ba ta da amfani a in aka ba shi ba amfani da su mutu ba to ai an ba shi za su kole ma kenan ya zai ta amfana da abin da bai da amfani sai aka jinkirta baki sai ya zamana calculation da ko lissafin da Allah zai na amfanin wannan abun a wajen shi yana farawa ne daga ranar da aka haife shi to shine ma da yake walaysa ma qala husahiha abinda waɗancan mutanen suka faɗa ba ingantacce bane wala hujjata lahu fil aya ba su da hujja kwata kwata a cikin wannan aya ba su da hujja a ayar kaga wannan yana nuna kenan ba duk sadda ka jawo aya bane zaka zama kana da gaskiya ba duk sadda muke jawo aya bane mala yace da annal wawa domin ita waccan wawun din waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida wannan wawun din la tartiba fiha ba ta fa'idantar da tartibi saboda al'aqafu bil wawi la yufidul mughayara in dai kai aka fi da wawo baya nuna wanda ka fara faɗe shi ya fara faruwa a ba haka bane za ka iya adafinka da wawo wanda za ka faɗa ya zama na wani ya zo daga bayan shi misali wa tilka hujjatu la atayna ha ibrahim ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka la hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina duk da ya ce min kablu a nan wawun din ta tashi aiki amma ko da ba min kablu tarihi ya nuna annabi nu ya zo kafin annabi isaka ya zo kafin annabi bal ya ma zo kafin babansu da kakansu sai ce wa nuhan hadaina min kablu wa min zurriyyatihi dawud wa sulaimana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun waɗannan yusuf da musa da harun sun zo kafin waɗancan hukum to kaga kenan adabi da wawu baya fa'idantar da mugayara zaka iya zuwa a larabci ka ce tawalla la khilafata Usman wa Abubakar wa Umar wa Ali kuma yayi waɗanda suka yi khalifanci bayan annabi manyan khalifofi guda hudu Usman da abubakar da ali da da ali da da da umar in ka faɗa haka yayi to shine ma da yake cewa wannan wawun din ba ta fa'idan da tafsiri badal ayatu hujjatun alayhi kai wannan ayar ma hujja ce akan shi mai kokarin kafa hujja da ayar dan ta kare fahimtar shi ayar hujja ce da take rusa fahimtar shi to kaga wannan ya ci ko ruwa ce ya taba masu abu ma da yace fa inna fuada afa inna fuadahu zuciyar yaro ko zuciyar dan adam wadda waja'ala lakum sam'a wal absara wal afida makhluqun ita kanta zuciyar an riga an halince ta wa huwa fi batni ummihi tun yaro na cikin mahaifiyar shi wato nan abin da mata yake so ya ce shi ne shi wancan wancan bangare sun kafa hujja da ayar ne ayar kuma ta kunshi abu uku ne sai suka kora abu biyu cewa ba su ba su da amfani a dan tayi lokacin da yake ciki sai suka yi shiru a na uku shine ma ne to in haka ne ai adadin da ya kora sam'awal abzara ya kamata ya kora afida idan kuma ya kasa kora afida to ya nuna kenan yadda zuciyar yaro ke da amfani yana cikin mahaifiyar shi to haka sauran biyun ke da amfani haka fal ayatu hujjatun alayhi la hujjatan lahu me yasa ba ce komai akan zuciya ba ko ko a'a yaro zuciyar ki ba ta aiki ba ta bugawa ba ta da komai na tasiri sai da aka haife shi za ta yi da wadda suke maka a'a ban da zuciya za ta to ita a cikin waccan ayar waje ala lakum as-sam'a wal absara wal afida dan Allah me ya kore ji da gani me ya tabbatar da afida in dai kun ce adabin da wawo shi yasa aka cire sam'o da basa to ai wal afida aka ce ba bil afida ba ko summal afida ko da sauran huruful asab ba sai sai dai ayar gaskiya hujja ce a kansu ba hujja ba ce a gare su faqad taqaddama hadithu Hudayfa ibn Usayd as-sahih hadisi ya gabata hadisin Hudayfa ibn Usayd ko ibn Asib yace idza marra bin nutfati tintani wa arba'una layla idan duban mani ya kwace kwana 42 ba sallahu ilaiha malaka sai Allah madaukin sarki ya aiko da wannan digon mani mala'ika fa sawwara dan mala'ika zo sai suran ta shi wa khalaqa sam'ahu wa basarahu sai ya halitta jin shi da gani shi wa jildaha wa lahamaha ko sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahamaha wannan ba ana maganar tun ranar da digon mani ya cika kwana 40 za a zo a yi wannan aiki za a tsagaci na wannan ɗantayi, digon maniyi ma kai, za a tsaga gani, sannan za a fitar da fata, kalanta da yanayinta da komai nata, sannan za a fitar da yanayin nama na cikin yaro. Tun kwana arba'in da Wannan hadisi ne ingantacce wanda aliman Muslim ya fitar da shi lambar hadisi na dubu biyu da ɗari shida da arba'in da biyar. Kuma hadisi ne sahihi babu ja. Sun ya zo a Muslim ai ya sha. to kaga wannan hadisi hadisin hujja ce akan wadanda na ɗaya yanzu kenan ayar da suka kafa hujja da ita hujja ce akan su to su karo wata ayar ba su da ita su kawo hadisi da zai fassara abinda suke nufi a ayar ba su da shi to mu muna da aya muna da hadisi kamar kai mun kai nake so yi da haka kamar da suka faɗa a ajiye musu kayan su a kyale shi malai ce wa hada wa in kana al muradu bihi al ayn ko da yake dai abinda ake nufi da wa khalaqa sam'aha wa basaraha ba ana nufin jin ba ana nufin kunnin ba ana nufin ganin ba zai iya daukar haka amma ana nufin kwayar ida kamar yadda can ma din haka aka faɗa wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida yace to ko da yake al-muradu bihi al-ayn wal udhun فالقوة السامعة والباصرة مودعة فيهما duk lokacin da da zaran Allah ya halicci kunni ya halicci ido to ƙarfi na magana isun da ke ɗaukar ji ya isar shi ma an riga an halicce shi a lokacin wani ya ce sai an fito duniya a sa shi a ba a ake yi ba ƙarfin magana ɗisin da ido ke gani da shi ana halittar ƙwayar idan sai a sa wannan magana ɗisu da wannan abale sai zama da suna nan a jikin idan ƙila duhun ciki zai sa yaron ba zai iya gani ba ko kuma ko ya gani ganin ba zai mishi amfani ba to daga haihuwar shi ma ganin bai fara mashi amfani yadda ya kamata ba tunda bai tantance uwa bai tantance uba bai tantance mutum bai tantance dabba bai san masoyi ba ballantana maki bai yi mutunci kowa to kuma mai tsammanin kan yana ji amma shi kenan dan jinjiri yanzu bai iya gane uwar shi sai a ce lalla ku je gun likita kwakula idan nan bai da amfani ina yana da amfani to yadda ka gan shi yanzu bai iya gane mahaifiyar shi haka a ciki da idan amma bai san inda yake ba kuma haka Allah ya ga dama kar ya san inda yake to wannan dai dukan martani ne da kokarin fito da yadda hakika na abin yake wa amma idraku bil bayt amma rikar abubuwa a aikace a ce kunni ya fara ji ya gane me ake cewa ido ya fara gani yana gane me ya gani fa huwa mawqufun ala zawali al-hijab al-mani'i minhu wannan kuma yana faruwa ne daga lokacin da aka kawar da shamakin da ya hana ganin ya gani ko jin ya ci ya ce falon ma zala bil hulubi min albasani yayin da wancan shamakin ya kushe daga fitowar yaro daga ciki to daga lokacin amilal muktaba amalau sai abinda Allah ya hukunta sai zo sai ya fara faruwa shi ne dama an yi idan ne an mashi idan ne don ya gani to daga nan sai ya fara gani shi yasa za ga ko da jinjiri ne aka yi ba ko da yake ba zai gane mahaifiyar shi ba amma da za ka ɗauko wani ɗan tsinke yanzu kaucin karo za ga ya rufe da za ka haife shi kuma ɗazu ɗazun nan ido ba ka san bako ko a ce misali a zo za a yi mashi wanka ba na jin iyaye za su yi takaci ba su yi gaggawar zuwa emergency ba a zo an haifi jinjiri ma da idon shi ƙyar ana watsa ruwa ko kyafa baya yi wala sai asibiti ko dai dan ruwa ne ko nan can ba kenan ko kuma dai likita ya kawo lauki akwai magana kaga yaro kyar kama da ga da an sa shi a ruwa za ga yana dai rufewa da sabulu zai shiga mai dan wannan zafin zafin zai ko da yake ba zai iya daga hannu ba ma zai ta kwanyar kwanyar da yi saboda ya san an samu canjin yanayi duniyar da ya fito jiya ko ɗazu duk ba wannan hayaniyar to da ba yaro ba ne sai a ce mace fari ne sai duniyar da ta fi baga ruwa ni ma ta fi baga ruwa ni ma za ka ga wanda yake zada yara in suna kuka kawai ki mata na sai ka ga yanayi wala in ba duniya ba ya zazzana mutane sun yi kuka ya zazzana wasu sun daina kuka shi ma gashi yana fashiya da kuka sai me ya faru a ce to me ma bai faru ba me ma bai faru ba ko lalurar jiki ko kuma yanayi kawai na rayuwa mala mala ce wallahu alam Allah shine masani wanda yake fahimtar ibn al-qayyim wanda da yawan malamai suna tare da shi akan wannan fahimta to sai ce faslun fasali fi zikri ahwal al-dalil ba'da tahrikihi wa inqilabihi inda tamam nisfi sana mala yace anan wannan fasalin ya zo daidai gabar ambatan yanayi da halayen da dan tayi kan tsinci kanshi ba da tahariki bayan ya motsa wankilabi bayan ya juya inda tamamin nisfin sana bayan ya cika ko a lokacin cikar rabin shekara wata shida kenan wannan matsalar sai ta likitanci ce kusan sosan gaske kama malaman addini suna da kacewa bar su suka fara cewa wani abu kafin daga baya binciken likita shi ma ya ɗalle ka ya tsoma ma albarkacin bai abin da yake nufi da wannan lokacin da yaro ya kai wata shida daga lokacin da yake tsammanin za a iya haihuwar shi duk cikin da bai kulla wata shida ba ko kuma kamar yadda sukun lumatu ne suka ce duk cikin da bai kai wata biyar da kwana ashirin da hudu ba ko an haife shi ba zai rayu ba ko an haife shi ba zai rayu ba wannan kaulan wahidan shi yasa ba ba hudu ni ba biyar ni ba shida ni zai wuya ga shida na ba akwai bakwai shi abin abin da ke nufi da bakwai din ya cika wata shida ko da kwana ɗaya ne ya shiga na bakwai na ka shi zai iya rayuwa har ma wanda aka haifa a wata bakwai suna nan a duniya da za a tattara sai an masa jaha in ka tattara bakwai ni yanzu a duniyan nan sai kai masa jaha in ma baka yi masa kasa ba amma aka ce ka nemo ai waɗanda aka haifa a wata takwas ina jin ko anguwa zai ya ka iya haɗawa kashi fiye da casa'in mutuwa suke yi kuma kai ma aka haifi maka ɗan wata takwas in ya rayu to kai ko ka rayu kai ma shi muhul mai yi ne dan jikin ka zai gaya maka yau asibiti gobe ke ne yaron ka in ba ya kai ya komo ba yaron nan kaf ya lashe shi wakilin sai ya cinye tarin karshe ma ya ce gagarin kuna sai ka zan kakare ne yake na kama Allah faɗa ko wani wani kafiri dan shi irin marasa lafiya na masu laulayin siya yaron nan ya ci kuɗi aka sai da gidan da ake aka koma na haya ya ce ya lamushi aka ci loan aka sai da motar da ake hawa aka ci bashi na cooperative aka ci na banki ga shi nan dai malam kawai ranar sai yaro ya mutu ya fito ya ta faɗa ya ta faɗa eh aikin Allah wani duk aikin Allah is good amma wani lokaci is not good eh wai ɗaukar dan shi is not good to Allah nan yana sama ka je ka faɗa ko ba zai fasa ba kai ma ya ga damu sai ce zo a wuce shi ne har wata kisa ke nuna ke nan gara ma gara ma agwai shi ma agwai haka ta faru ya sai da shanu ya sai da awai ya sai da waye kawai nan sai yaron ya rasu ya ji zafin abin nan amma shi tunda yana da addini shi ba zai iya wancan bakar maganar ba kawai abin da ya ma Allah shine sai da hadari ya taso irin na ɗazun nan sai ya fita bayan bukka ya ce to Allah inda dai abin haka ne ni ma kawai suke ina ya ga an fantsama walƙiya sai ce Allah na fasa wai ya fahimci in ka roƙi Allah abu mara kyau wai yana saurin bayarwa ka wannan ko bai karatu Allah baya ba da abu mai kyau mara kyau baya in cika bayarwa ba ta roƙon da a mara kyau zai ce ba zan ba ka na san zai cutar da kai To yaro na kaiwa wata shida sai ya fara motsi, in aka tambaye iyaye mata sun san wannan abu. Yasa za ga wani lokaci mace za ta je scanning, ta rika gaddama da mai scanning din. Kuma an shayi ba, za ka daina ta wata wata hudu tana ta sha'awa. Ya sa ya gwada ya ce hudu ya ce san ba hudu ba shida ne. Me yasa ita ba ta da na'ura. amma ya fara motsi na musamman. To daga wannan motsin ya fara a cikin wata shida ya gama shida ya shiga na bakwai, to zai iya juyawa shine inkila. Kaga a wannan juyawar to akwai haɗari. Zai iya fita daga mahaifar. To idan ya fita daga mahaifar shine malam zai faɗa mana me ke faruwa idan ya fita a mahaifar. Dan shi zai ko dai a haife shi ko ya mutu a ciki ko a yi operation ps a cire shi ko uwar ta mutu dole akwai ɗaya option din nan guda uku galiban abin da ke faruwa kenan amma zai iya yi wani ya gama motsin kuma har ya juya lafiya lafiya har a zo cikar watannin da za a haife shi kuma a haife shi lafiya lafiya shi yasa wani malami yake cewa wato idan ka tsaya takarar mukamin duniya ka faɗi kwata-kwata kada kai baki ka gama cin zaɓe mafi haɗari zaɓe mafi haɗari shine lokacin da ɗigon mani ya shiga cikin mahaifa ‘ya'ya miliyan nawa ke shiga ina baya da wajen miliyan uku ko a miliyan uku ne fa aka ce kai kaɗai aka zaɓa miliyan biyu da dubu ɗari tara da casa'in da tara aka ce an watsi da su don ka zo ka tsaya takarar kansila ku goma sha uku an ce baka ci ba to sai me kuma sai me kai da kayar da miliyoyi kai da kayar da miliyoyi amma wani sai ya ga to wai shi wancan cin zaɗen ma bai da amfani tun da ya faɗi wannan ta ce wannan bai da imani ko bai da tauhidi ko bai da wayo ko bai da dabara to shine malam zai mana bayanin juyawar ciki malam ya ce ya aridu lil jalil fi hada al waqti ayyuhtaka risha'uhu zai iya bijiro wa ɗan tayi a wannan lokacin a keta rigar da yake ciki wannan rigar ko mahaifa kenan ko jakar da ke ɗauke da shi kila placenta ko wani tabu ko bayani a bata yana cikin riguna ne guda biyu ko uku ma duk da mahaifa mahaifa ba ita bace placenta saboda ita mahaifa ba da ita yake fitowa ba ko aka haife shi da wani wani kyalle kyalle ba suka ce ba shi bane mahaifa to zai iya yiwuwa a wannan lokacin sai ya keta jakar da ta rufe shi wannan wani bulumbulin shi ya lullube shi kawai cibiya ce ta shiga take shayar da shi da ciyar da shi da iska kuma yana da immunity na kariyar cututtuka da dama cututtuka da dama ba sa kama shi to lokacin da ya zo yana wannan juyawa akwai yiwuwar ya keta wannan bulumbulin din tunda akwai ruwa a ciki akwai waye da zai iya tsiyayewa yanzu ya fita daga wajen da ya kamata ya rayu a ciki. To kaga idan bai fito duniya ba zai iya aikawa da ruwan lahira ko kuma dai wani abu ya faru. To shine ce garin wannan juyawa garin wannan motsi bayan cika wata shida da shiga na bakwai yaro zai iya keta wannan jakar. Ya ce wal hajabul lati alai da shamakin da aka sa mashi wanda za ka ga yanzu da za a samu mai ciki ai ta girgiza ta kan yaron ba zai fashe ba duk inda yaron zai buga wata bulambulin ci abu ne mai taushi yana da ɗan karan kariya yana da ɗan karan kariya to a haka malai cewa ya tafila min makani na hawa famin ra'ini kuma akwai yiwuwar yaro ya taso daga inda yake ya baro inda yake na hawa famin ra'in sai dawo gaban mahaifa abin nan bakin mahaifar ya ce fa'in kanar janinu kawiya idan wannan ɗan tayin ƙarfa ne wa kanar a gashiyatu hullati tuhushihi wa surratuhu az'af idan ita kuma rigar ta zama da zaren cibiyan nan da yake karɓar saƙo daga uwa yake kai mashi abinci, iska, abin sha, magani da komai, idan su kuma suka kasance a za'afu masu rauni, to tammal wilat, nan take uwar za ta haihu. Duk duniya ba wanda ya sai hana, ko asibiti aka yi sai da ce emergency care a wuce tiyata. Amma ba wanda ya sai hana, wannan kuma yana da alaƙa da yanayin lafiyar yara, da ƙarfin shi, don za ga wani yaron yana motsi na wace ma kai da kake gefe za ka iya ganewa ƙarfin tsiya gare shi musamman a wata bakwai malam ibn kayyim zai mana bayani sai rigima da rube harkakin yaro a wata bakwai yake ka lura da kyau in da dan kwanakin baya kuka ga yaro na ta motsi ku da lissafin ku wata na takwas sai aka shigo watan gaba wanda ku a tsammanin watan haihuwa sai kuka ga ya lafa bayanin ibnu qayyim da zai zo nan gaba yana nuna kun yi kuskuren lissafi wancan motsin da hargagin yaro na yin shi ne ko dai a wata na takwas a wata na bakwai ko kuma ya haka a wata na tara amma a wata na takwas wata na takwas na shigowa yaro za ga ya lafa wannan motsin dai ya lafa sai godiya kawai yace fa in kana dalilun qawiyya wa kanat akshiyatuhu allati tughshihi wa surratuhu adab tammal wilad nan take za a haifi yaron wa in kana dalilu da'ifa amma idan yaron mai rauni ne wa afshiyatuhu wa surratuhu aqwa da ita jakar da yake ciki da wannan igiyar cibiyar su ko masu karfi ne to yanzu ɗayan wasu al'amura za su faru fa in ma ayya cika ha ba'dal hatik wala yulad ko dai ya huda jakar da yake ciki ya ɗan huda wani ba'dal hatik wani ɓangare na jakar ya ɗan huje to a irin wannan lokacin wala yulad ba zai yi a haife shi ba fa yabqa maridan 40 yawma ila tamami akhir ash-shahr ath-thamin a haka yaron zai zauna bai da lafiya dan ba sinadaran rayuwa ba zai zai wuya ya mutu amma dai ba sinadaran rayuwa haka yaron zai zauna bai da lafiya har zuwa kwana arba'in zuwa cikar watanni takwas da shiga na tara. wani lokaci uwar ita ma za ta ji a jikinta ba lafiya inda za iskanin za a iya fahimtar ba lafiya akwai buƙatar emergency ya ce fa in wuli da fi hadihil arba'ina yau ma idan aka haifi yaron a waɗannan kwanaki arba'in daga sadda ya huda mahaifar zuwa kwana arba'in to mata ko an haife shi ba zai rayu a abin nan ba ba zai rayuwa mai kyau ba saboda ne ya zama haihuwar shi a tsaka tsakin wata takwas bayan wahalar da ya sha dama ɗan wata takwas ko da yana cikin mahaifiya matsala ke faruwa kuma wannan yana ƙara nuna kenan galiban waɗanda ake haihuwa a wata takwas wannan matsala ke faruwa yaran sun huda mahaifar inda wani abu ya tsiyaye ya ce walam takun tarbiyatuhu wala baqa'u ba zai yiwu ya girma ba ba zai yiwu ya wanzu ba kenan ko da bai mutu ba to ba zai zama zai zama na kasashe kwarai da gaske iyaye za su yi ta fama irin tsibirarin nan ko kuma ba zai wanzu ba kenan ba zai daɗe ba wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu kuma a wahala sai ya rasu haka za a yi haihuwar wani za a ce sikila ne a yi ta fama zai yi wa ba sikila ba ne wannan lalurar ce ya ce wa in huwa hataka abshiyatahu kullal hatik amma idan yaron ya gama keta jakar da yake ciki dukkanin ketawa hatta la yumkinu talafi zalik har ya zama bai da wata damar inda zai faki walam yulad kuma shi ba haife shi ba mata take zai mutu take zai mutu a cikin mahaifiyar akwai buƙatuwar shi za ka ce wajibin magidanta ne su kula da matansu masu ciki tun musibar mai gida irin fitinan din magidantan nan in mace samu ciki lallaba ta ake yi kuma duk shawarar da likita ya bayar ko haɗa baki suka yi da ita ka yi haƙuri kasan za ta iya ganin shi ko sai yana cewa wai wurin daka yake so ka ce mashi da Allah ya hana tana zuwa likita ya ce to duk wani abu mai karfi karfi da dena eh wata tarin nan dole aka rasa kura ko kuma ta yan aiki wanke shida da goma biyar kuma ya kai iya in ka gano tana haɗa kai likitan sai ka canza asibiti to amma ba za ka zo ce na tina ne na je na wani abin ne kace to ya hakuri kuma ranar uku ga wata fa wai kana jiran ta bari a yi salari kai dan albashi kan yi salari har da kabari kenan an zai majanci ne sai kai maza ka kwashe ta sai a je a duba to shi ne ce yulad wa illam yulad wa lam yulad in ba a haife shi ba mata fa illam yasqut qabla fa illam yasqut lokacin da ya fasa jakar da yake ciki gaba daya kuma ba a haife shi ba kuma ba a yi barin shi ba qatalal hamila bihi zai kashe uwar kuwa haka kalla abu uku ya faɗa nan idan yaro ya fasa dukkanin mahaifar ko dai a haife shi kuma ko an haife shi mutuwa dai ko kuma a yi bari shi ya zo ba rai ko kuma ya kashe uwar dole a ɗaya to kuma a ko a ƙa'idar shari'a rayuwar uwar ta fi rayuwar shi muhimmanci domin shi wani zato ne ita kuma rayuwar ta tabbas ne duk ƙa'idojin addini sun yi tanadin haka ya ce kaddala alhamila bi wala yaran nan zai iya kashe wanda ta dauke shi wa in hataka abshiyatahu hatkan yumkinu talafihi amma idan ya fasa mahaifar kuma ya zamana zai iya yiwuwa ya samu inda zai fake to bakiya walam yamut zai iya wanzuwa har zuwa kamar wata biyu ko uku nan gaba da za a haife shi amma uwar za ta iya fama da lalura saboda yana rayuwa a wajen inda ya kamata ya rayu daka walam ya mutu ba zai mutu ba wa makasa fi mawdi'ihi alladhi taharraka nahawu shikenan sai tsaya a nan inda ya motsa wan qalaba ilayhi inda famil farji daga nan sai ya juya ya tsaya ta bakin mahaifa ko bakin farji to kaga wannan shi kuma abin da yake so ya ce shine uwar ba za ta iya haihuwa shi ba dan motsawar da ya kamata ya yi ya zo da kai ba lazim ba ne ta zama tsayin mashi saboda ne wancan jakar ita ce gatan shi ita ce bulin-bulin din shi zai wulkita ya juya yadda yake so to ba ɗayan su yanzu juya ka zama manual eh manual kaga manual ko da bambanci da automatic yanzu yaro ba automatic to kuma shi ba dabara kuma bai san cewa ya fito ta kai ya fi taimakon uwarki ba dan shi bai ma san ta ba tukuna eh sai ya fara wayo tukuna to a lokacin akwai buƙatuwar likita ko likitoci sun iya kawo ɗaukin gaggawa domin ceton rayuwar ita wannan uwa shine yake cewa in haka ka absiyatahu hakkan yumkinu talafihi idan zai iya idan ya keta mahaifar keta wanda zai iya fakewa bakiya zai iya wanzuwa wa lam yamut wa makasa fi mawdi'i alladhi taharraka nahawu wa qadama ilayhi 'inda fam al-fardi wa inna ma ya'ridu lahum mardu fi hadhihi al-arba'ina yawma ciwo zai iya bijiro masu me yasa yake ya rido lahum da shi da uwar duk sai sun yi rashin lafiya in ba isa a ba sai dai wata uku tana ci likita ma abin zai ya daure mashi kai lafiya lafiya ba hawan jini ba ba meye ba ba lafiya a cikin akwai matsala a cikin akwai matsala ko yanzu ne kake tsammani bayar shinkafa ta faɗa maka ido amma yanzu da fafiyar kwari shinkafa baka shirya ba ta wuce ta faɗa maka bai sai ka ce taimakanta wala taimakanta da ba yanzu bane ma an dawo da shi yanzu kama kwari shinkafa ta faɗa ido ka kai da mutum zai rude to haka uwar za ta ci ba lafiya fi hadhihi al-arba'ina yawma yace idza lam yuladu ba'da taharrukihi idan ba a haife su ba bayan waccan motsawar لأنهم ينقلبون عن مكانهم الذي نشأوا فيه saboda a lokacin suna kokarin juyawa ne da canzawa daga wurin da suke wata tagayyaru mawazi'uhum wurin da suke kuma sai ya zama an samu canji inda sai inda kafar shi take ba nan kafar shi za ta zauna ba inda kan shi yake ko inda ya jingina ko inda ya kaza wala khila'is surrati bintikadihim sannan ita ma igiyar cibiyar za ta iya murɗewa ko ta canza saboda canzawar shi wadda yana umma hatihim kuma domin mahaifansu ya aridu lahunna ayyamrafna inda zali hatta lokacin juyawar ɗan tayi akwai yiwuwar uwa ce ci wannan juyawar kai daga wata shida sai yasa za ku ga daga wata shida zuwa haihuwa ko likitoci ka samu da suna ba da shawarwari kular da za a yi mata dai za su karu akwai wanda yanka kika cika mata aiki sai cikin ya zube sai da ce da safe ta tashi ta dan taka daga nan zuwa can akalla ta samu tako dari biyu dari uku ta koma ta zauna sai a faɗi irin abincin da za ta rika ci amma ka su kowa san likitoci na na kamantawa sai sun kalle ka tukuna zaka suna tambayan mata in sun zo awo mijinki me yake yi eh wani abu za a baya amma sai an ji yanayi kar a zo a kullo fitina a zuwa ce to kullum ya zuwa mata kaza a yanzu za su biya a tabi mafi inda yake ba to sai an ji wa yaya wani irin aiki yake junior staff ko senior staff a wata ma'aikata don aka ji ne daga nila ce to sai a rubuta ko kuma a ce ka faɗa mace a rika kana in kuma aka ji abin nan sai a ce to yanzu abin da za ki duk sati a samu gwangwan wake ki dandaka a biya shi gargaɗi kaga dai wannan zai wuya gagara insha Allah ko dan yi iya raba ba ai to hada wannan kaga wannan sun kyautata dan gaskiya da san rika hada rigima to uwa a lokacin za ta iya haduwa da da cuta da yanayin laulayi da tamaddudil abshiya saboda faɗaɗuwar wannan jakar to da lokacin da yazo in a haka yake kaga jakar ta yi haka ne a tsaye lokacin da yazo zai juya jakar za ta iya budewa a haka akwai yiwuwar a tokare ta nan a tokare ta nan kuma yana ga masu ciki zaka suna kukan da an tokare su juyawa yake a lokacin ko sallah zai wuya su iya sai dai su iya zaune sai wuya su iya dan shi ba abin da ya dame shi za ta yi sallah bai san lokacin su can ba a kiran sallah eh ba a fara kiran sallah ba ba sa ji sannan wani khila'i surrati al-muttasila bir-rahim min hunna saboda faɗaɗuwar wannan jaka da kuma murɗewar igiyar cibiyar. Igiyar cibiyar ta zo ta haɗu da cikinta, kuma ga ta ana ta murɗa ta ita kan ta da mata ciwo. kawai sai dai cikin ta ya canza ko cikin ta ya dau zafi gashi nan an babban kare ta yasa Allah ya umarni da a kyautata wa uwa ko me aka yi mata ba a biya ba yace wa annal janina idan halla ribatuhu saqula ala ummi domin shi dan tayi idan wannan igiyar tashi ta murde ko ko ta kwance bayan ta murde to sai uwa ta ji a jikinta za ta ji abin ya dan zo ya taba ta ko da kama sama ne to wannan wasu bayanai ne wanda ina ga likitoci na da ta cewa sosai amma kaga dai wannan bayanin da ya akalla zai bayar da wata hakikar yadda al'amarin yake kuma da gani irin na malamai idan wani a ilmantan zamani ya zai ce wannan abin ƙarya ne sai mu ce me qualification din ya ce farfesa ne ce farfesa ba gama karatu bane kurum a koma aji a koma laboratory ko a koma a ci gaba da research za ka zo ka cimma wannan hakikar yanzu ko nan gaba to sai malai kulla wani fasali yace faslun wannan fasalin ma yana da matukar muhimmanci sai yana ga ko a cikin mu ana yawan tambaya wani fasalin kuma fi sababi shabahi lil abawai wannan fasalin zai tattauna a sababin kamanceceniya da iyaye yanzu akwai dan da in dai ka san mahaifin ko ka san mahaifiyar ko a China kuka haɗu sai ka ce amma ba ku da alaka da wani sai dai kawai mu matsalar hausawa karatun mu ya yi kaɗan a fuska kawai muke gane zama ina ga galiban a fuska ne kawai sai yanzu ina ga zai wahala ka ga ɗan yayar da ka iya gane shi a kafa kuma galiban kamanceceniyar nan ana yi a fuska wanda mu karatun ma anan ya tsaya kuma ana yi a ƴan yatsu akwai wanda in dai ka san shi kana kallon ƴan yatsu zaka ce wannan yana da alaƙa da wani ko wani ƴan yatsun kafa akwai wanda za ga a yanayin kunnen za ga wasu manne wasu sun bude wasu sun yi sama wasu sun yi kasa wasu ga tanan to a kunnen sai ka gane wannan zurriyar suwa ne wani kuma a yanayin haske wani kuma a yanayin tafiya wani a zubin jikin wani a magana to wai me yasa da yake kama da uba ko dangin uba kuma me yasa yake kama da uwa ko dangin uwa au a hadihima ko ɗayansu wa sababul iskari wa kuma me yasa take zama namiji wal inafi me yasa yake da danta yake zama mace to kaga wannan dalilin kuma zai martani ga kila wasu maza marasa imani sai ya saki matar wai saboda tana haihuwar maza wai na kwana uku ne yake muke magana yake ta akwai matar da a nan yankin mu fa nan karamar hukumar sabon gari wai ya sake tana haihuwar mata to to me laifinta menene laifinta wata mata jahiliya bidin ya dauko makami yace zai yanka ta in ta yi mace wannan jiki yace mace wai me laifinta yace laifinta haihuwar mata yace to abinda aka bamu shi muke bayarwa ka taɓa zuwa gona ka shuka masara kawai da kaka ka je ka ɗebar koyi to bai yiwu ba ba wahamin da zai fara haka ta faru ba su abin da aka ba laifinta ba ne to me yasa ake samun namiji me yasa ake samun mace wa ma alama wai kuma idan mace na da ciki akwai alamar da za a iya gane namiji ne ko mace waqatal hamla a lokacin take da cikin amla ko ku ba alama in mace na da ciki na ga mata dai a kasar wasu suka iya suna da wasu alamomi da suke iya tsatsaya amma ba lazim ba ne su ci tsakanin ma ba a cika ci ba ina ga kowa a nan zai iya nuna mutumin da ya san tsakanin yayin nan shi kuma yayin nan an ji an ce mace namiji ya tafi kasuwanni ila har da sun koda a intanet an siyo kayan maza ma da ɗari bisa ɗari ana haihuwa ga mace ana haihuwa mace wani kuma an ce mashi mace ya gama sayan kayan mata gab uwa na ta murna ta siyo tozali ta siyo lalli ta siyo kamai da ɗan kunni da abun hujin waye da munduwa duk ilama masu tsada tana haihuwa sai a ga namiji kowa ya san wanda ya haka da faruwa ne to me yasa ba a gane ba kace to ai dama a kamar a kasar Hausa ba mu da wata ka'ida sananna da ake ganewa likitoci su ne suka ce suna ganewa da su gane to su din ma abin da yana dan ba da su dan Allah ya rika an karar da su a rika cewa insha Allah ya kamata a rikon din suka ne an je karshe aka insha Allah ko da turancin ne ne abin mala al'amari na shi ne zai iya yi wa Allah ya baka sai ka gama tsakanin nan ya canza eh na shi ne ba wanda ya sai ce mashi dan me la yusalu amma yaf'al wa hum yusaluna to amma kuma a mahanga ta addini shine malakin da anya ba alama da ke nuna namiji ko mace shine malakin takaddama takaddama zikru qawlihi ta'ala ambatan fadin Allah madaukakin sarki ya gabata da ya ce wallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha wallazi yusawwirukum Allah shine wanda yake suranta ku fil arham a cikin mahaifa kayfa yasha bi yadda ya ga dama to kaga yanzu kenan wani bai da hurumi kwata kwata in ya ga dama na miji in ya ga dama mace kuma kai da ni da aka ba namiji ko mace baka isa ka san wanda yake alkhairi ba sai ranar da alkhairin ya tabbata to da dama za ka yi ta zafadin wanda kake da zafadi na jinsin ya zo ya zama maka alaƙa kai kuma akwai a mazan kuma akwai a mata Allah shi ke suranta tantayi a cikin ciki yadda ya ga dama suratu ala imrana wa sabata fi sayyihaini ya tabbata a cikin bukhari da muslim anas ibn malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya yarda da shi أن أم سليم للي أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم ta tambayi annabi suna da amincin Allah su tabbata a gare shi adal mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul game da mace da ta gani a mafarki irin abin da namiji ke gani a mafarki namiji zai iya mafarki yana saduwa da mace har mani ya fita wai sai ita ma mace sai sai mafarkin ana saduwa da ita sai mani ya fita to shine take tazo take tambaya su a iya karatunsu mace ba ta mafarki to shi ne da macen wata mata sun ce mata ta yi mafarki har mani ya fita anya to bar dai a tambaya annabi shi ne sai ta tambaya annabi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gare shi idza ra'atil mar'atu zalika fal tagtasil idan mace ta yi mafarki har mani ya zuba ita ma ce wanka to sai ummu sulaim ta fito da waccan fahimtar ta su fa qalat ummu sulaim wacce hayat min zalika har ma ta ji kunya sai da sai ta dan dukar da kai haka ta rufe kan ido ta ce wa hal yakunu zalika ya rasulullahi mace na mafarki dama mace na yin mafarki ya rasulullah fa qala sallallahu alaihi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am kada yace mata eh mana fa min aina yaqulu shaba to idan da mace ba ta mafarki sai ina yake samun kamanceceniya abin da yake nufi a nan ba mafarkin ke kawo kamanceceniya ba ai su abin da suka yadda da shi ko suka yi da fahimta ai mace maniyinta baya fitowa waje har a gan shi to in kuma har aka ce ga mace ta yi mafarki har ta ga mani kenan mani na fitowa ko to sai ne yake cewa to ai mace ma na da mani ai wannan maniyin da har ta in sai mulki zai fito shine lokacin saduwa shi ma zai je ya haɗe da na namijin ai wannan haɗuwar su din ta sa ake samun ko namiji ko mace akwai wani abu da ake faruwa sai yaron ya kama da uwar ko ya kama da uba kai akwai wanda za ga mazan su yi kama da babansu matan su kama da uwansu in ka je wani gidan kuma zai ga Allah ya canza duk matan sun fi kama da baba duk matan kuma kama da uwar kawai haka ya ga dama jira yake wanda zai musa mutum ma ya musa ko an musa ba ba gyara halan ba zai gyara ba ya ce ba min aina ya kunu shi ba to zai na ake samun kamanceceniya sai annabi ya ce musu ma'ur rajuli galibun abiyar maniyin namiji wani ruwa ne mai kauri bari wa makul mar'ati raqiqun asfar maniyin mace wani ruwa ne siriri fatsi fatsi wa min ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu sharru to sai ba da wasu ababe guda biyu wanda bayanin da malam zai yi a gaba wanda sai dai darasin mu na gaba shine zai fayyace yace duk sadda ɗayan su ya hau sama ko kuma ɗayan su ya riga shiga to ya kunu shaba anan ne ake samun kamanceceniya yanzu nan matsaloli ne guda biyu lokacin da aka sadu in mani mace shi kadai ya wuce mahaifa ba za ta samu ciki ba idan mani namiji shi kadai ya shiga mahaifa ba za ta ba samun ciki ba sai biyun sun shiga to tun da kaga an ce shiga ne ba makawa a samu wanda zai fara shiga ko kafa ce yar karama dole ɗaya zai fara shiga wanda nashi ya fara shiga to akwai wani tasiri da wannan abin zai yi gaɗa wanda ya zo daga baya an bar shi a baya sai dai ya rakiya a can bangaren to idan suka shiga falo ne mai faɗi wani mani zai iya zama a ƙasa ɗaya a sama na namiji zai iya zama a ƙasa kuma zai iya zama a sama na mace zai iya zama a ƙasa kuma zai iya zama a sama to duk wanda ya hau sama akwai wani sako da za a gani a ɗan da za a haifa a wannan kimiyyar yanzu ai na ga sai an yi hurhura ma fuka da kai kanta amma ga annabi yayi bayani wanda in ka samu likita me yasa dan nan nawa yayi kama da ni wallahi zai bata maka lokaci bai sa ba wasu bayanai zai kai wanda shi ma bai gane su ba lantana kai shi kanshi da yake bayanin bai gane su ba yayi sai yayi sai in ba inda zaka je da sauki ba gaba ba kwandala ba bayani ba ka gane ba kama ga bayanai nan malam zai zo mana da su da dalilai kuma daga hadisai da bata suna annabi sallallahu alaihi wasallam suke mana bayanin sababin kamanceceniyar da da uwa ko da uba da kuma yadda akan samu namiji ko kuma a sami mace yana da saboda yanayin lokaci sai mu tsaya a nan sai mu tashi wa fi sahihi muslim wannan hadisin da muka kawo na ma'ul rajul da garibin abiyar hadisi da al'amar bukari ta tashi a cikin kitabul ilmi babul haya'i fil ilmi daga ummu salama kuma ya zo da shi a wasu wurare da dama kuma hadisa daga muslim ya fitar da shi a cikin kitabul haidi babu wujubul ghusli babi da ke magana ga wajabcin yin wanka alal mar'ati akan mace wanda ya karujul maniyyu minha da maniyyu fitan mata سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم